أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin kaba'ir littafin babban malami imamu zahabi inda a sati da ya gabata muka yi darasi na arba'in a wannan littafi yau insha Allah ta'ala za mu yi darasi na arba'in da ɗaya inda wannan littafi kamar yadda muka sani yana mana bayani ne akan manya-manyan zunubai waɗanda suke gadar ma da mutum tsinuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma azaba gobe kiyama a sati da ya gabata mun yi magana akan alhulul alhulul kamar yadda muka yi bayani shine kwange ko kuma ɗaukan wani abu a cikin ganima kahin araba kenan shine kamar wani nau'i na munahunci wanda sai malam ya kulla babi sabo sai ce babu sarika yace alkabiratu thalitha wal 20 as-sariqa sai yace kabira ta 23 yace ita ce sata sata sata shine daukan abin da ba naka ba da niyyar munafunci barawo duk inda yake barawo ya ji kumya ka ba mutane kumya ka ba iyayenka kumya ka ji kumya a cikin sa'anninka a ce kowa yana fafutuka ya je ya nemo halak da zai ci da kanshi ya ci da iyallan shi ya zama mutumin kirki ya zama abin alfahari kai kuma baka da aiki sai idan mutane sun yi wahalar wannan kai ka je ka sata wallahi ka ji kumya kumya ta ƙarshe kowa a cikin al'umma tun daga al'umma na farko kowa yana jin kumya a kama shi a ce yau ya yi sata babu wata al'umma da take alfahari da yin sata babu wani wanda zai zo buga kirji ya ringa cewa sai ni barawo ya ringa ganin wani abin alfahari ne babu wata uwa babu wani uba wanda zai alfahari da ɗan shi alhali kuma sata yake don haka barawo duk inda kake wallahi ka shiga taitayinka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa su gina linnasi hubbu shahawati minan nisa walbanina walqanatiri almuqantarati min adh-dhahabi wal fidda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an sanya ma ko kuma an kawata ma mutane sha'awa ta mata da kuma san iya da kuma san mallaka na zuciya wa'annan abubuwa duka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sama ɗan adamsu sai tsara mashi cewa akwai hanyar da za ka mallaki wannan abu hanya ta halak kuma akwai hanyar da in kabi ita kuma hanya ce ta haramu kuma kowanne aka tanadi ukuba ta musamman wadda za a maka idan ka nemi ko ka nemi samun wannan abu a hanya wadda ba Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta ba to haka dukiya Allah subhanahu wata'ala yake cewa halallahu al-bai'a wa harrama riba yace Allah ya halatta ciniki amma ya haramta riba shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ashrafal kasbi kasbu ar-rajul min yadihi yace mafi girma da daraja na mutum abin da zai samu shine mutum yayi kokari yayi aiki ya samu dukiya ta halaka wannan shi ne abin da ya zama sharafi ya zama daraja ya zama kima to abin da ake bukata da dukkan ɗan adam ya yi tunanin samun duk abin da zai mallaka ya mallake shi ta hanya ta halaka kada san mallakan wani abu na duniya ya sanya kasa shi hanya Allah subhanahu wa ta'ala bai tsara ma ba ka mallaki wani abu a duniya ta hanyar haramu ya tsara maka komi kuma ya ce maka arziki shi ke badawa yake cewa inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yake arzikar da wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba idan kaga mutane sun mallaki gidaje kaga sun mallaki motoci kaga sun mallaki dukiyoyi kaga sun mallaki abubuwa na abin a yaba a nan duniya na kawa to Allah subhanahu wata'ala sai ce kai ma ka roƙe shi zai baka wa qala rabbukum du'uni astajib lakum kuma wani dadin abin diyan da kake ganin cewa hanyar da kake sama a tunaninka gajeren tunani na dan adam kana ganin cewa wannan hanya ba a samun arziki da yawa a cikin wannan hanya idan kasance kai tunaninka ne haka to ka ajiye hankalinka ubangiji shi yake kaddara sababi bayan sababin kuma ya kaddara maka arzikin shi sababi me ake bukata a gare ka ka a same ka a rabu ka a same ka mai karamar zuciya duk abin da bai kai ka ba kana iya taba na mutane a a same ka mai kokari a same ka mai fafutuka duk inda aka ganka kana kokarin mallaka abin da ya kasance halaka ne naka ne to idan ka rike wannan sababin to ka ajiye hankalinka Allah subhanahu wataala yana ganin ka zai arzuta ka ta hanyar da baka tsammani zai kaddara maka wani sababi wanda dukiyar za ta zo ta rinka bibiya kama kenan ka ajiye hankalinka kakkanin ga tsammanin aiki na da wahala ake arziki ko na ga suwa nan ba sai arziki ba a wannan dama Allah subhanahu ta'ala bai tsara duniyar nan ba akan kowa sai an yi shi mai arziki ba tsara duniya haka ba walaqad faddalna ba'dakum ala ba'din fil rizq haka Allah ya ce mun faddala shasan ku ga shashan ku a wajen arziki kuma duk yanda mutum yake shi da arziki ko da shi ne na farko a duniya akwai wani arzikin da yake fafutuka ya same shi bai same shi ba duk yadda ya tara da dukiya tun da arziki kala-kala ne akwai arziki na dukiya kudi akwai arziki na iyali akwai arziki na imani akwai arziki na lahiya akwai arziki na zaman lahiya akwai arziki na kwanciyar hankali wannan arziki ne iri-irin waɗannan arzikin arziki ne wanda wasu manyan masu kuɗi neman suke samu yanzu kai da kayar da kanka zaka samu kayi barci hankalin ka kwance har lokacin azuba ta ka tashi amma akwai wanda shi da barci ne ya sha magani ko an mai allura saboda mai tarin dukiyar mai tara ko kuma hidimomin da suke gaban shi sun hana shi barci a cikin kwanci hankali don haka arziki na Allah subhanahu wa ta'ala ba wai arziki ba ne kawai na dukiya a kai ma da Allah ba ka lahiya ba karma arziki maka ba ka je likita ka gani nawa ke da kai a kwanci ko da su ta wasu aiki kai kuma ko da ka lahiya talau kullum sai ya je an je an wanke ta an gyara an yi waye in an kwana biyu hannu sai ya koma an yi mata wannan amma kai kana zaune lafiya da kwab guda zaka sha na ruwa ya wanke ta an wuce wurin arziki ne wani an tashi ba lafiya wani in ya ci abinci ya shiga cikin musiba so ake samu ya kiyar da ya kiyar biyu a ringa ta yau ya ci abinci kai daidai abin kyama a wanda ana nan jira ake yi iska ai mun gane iska ko so ake yi tusa kawai ta gagara in ya yi ta alhamdulillah zaka jana ta likita ya ce a lafiya ta kusa sabuwa to ka gani wannan arziki ne kenan dan adam ya ajiye hankalin shi ba dole bane baka ce he ka mallaki abin da wani ya mallaka ba dole bane kai ma ka tana naka shi yasa musulunci ya hore mu akan mu ringa godiya mu ringa godiya ga Allah ka tana kai ni'imar da Allah maka idan kana gode mishi kuma kana tana wannan ni'imar wallahi abun mani bai gaban ka kullum zaka ringa ganin cewa kai Allah ya maka ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith shi yasa zai ga annabawa duk yadda duniya ta zo musu kaya guda amma zai gani abinda suke kokarin yi kai tsaye koma ne ga Allah suke Suleiman alaihi salam annabi Suleiman lokacin da ya ji tururuwa tana magana lokacin da suka yi magana da alhuda-huda lokacin da aljannu suka zo suke duka a gaban shi yana ba su umarni lokacin da aka ba shi iska aka ce gatan nan satar da abin da kake so ta maka ranar da ya ce ma mutane da aljanun da suke kewaye da shi ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni musulmi lokacin da aka ba shi labarin gado na bilkisu ya ce gata nan za ta zo wa zai je ya ɗauko min wannan gadon nata na mulki kafin su iso garin nan qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ifritu yace ni zan je ɗauko maka shi kafin ka tashi daga inda kake azamni abin agani kamar ya jima wa qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk shi kuma yace ni kuma zan ka maka shi wani a cikin mutanen da suke zamni yace zan ka maka shi kan ka kifta da ido kuma ana faɗin magana wannan cewa za a kashi ka a kifta da ido kau kai tsaye ga gado a gaban shi falamma ra'ahu mustaqarran indahu lokacin da annabi Sulaiman ya ga gado a gaban shi kawai kai tsaye mai koma zuwa ga Allah sai ce haza min fadlin rabbi wannan fadala ce ta ubangiji li yabluwani a ashkuru am akfur dan ya gwada ni ya gani zan gode ku kuma kafirce su sai ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya gode ya gode ma kanshi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim wanda kuma kafirce to ubangiji na mawadaci ne ko mai karamci Allah subhanahu wataala shi ya baka doki abin da yake wajen Allah in ji manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi kudisi inda a ce mutanen duniya ka kafi insu tun daga na farko har zuwa na ƙarshe gabaki ɗaya mutum da aljani su gama a wuri guda kowa daga hannu ya ƙure a daka a kan roƙon da yake so Allah ba shi kuma Allah ya ɗauka ya ba shi da abin da kake so ka roƙa tun daga mutum na farko har na ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da aka ɗauka a cikin arzikin da yake wajen Allah kama a sa meke da suna kamar a sa allura a cikin teku a ɗago wannan ɗan gutudin na jikin allura kamar shi ne aka ɗauka a cikin da yake wajen Allah ko a cikin moda aka ɗauko allura aka sa moda ba san ba an ɗauka bare teku wanda manyan batuna suke yawo a ciki to haka arziki yake wajen Allah don haka arziki a wajen Allah yana falala yanan kaya guda baka bukata ya kasa cikin mutane sata kuma kala-kala ce eh sata kala-kala ce yanzu akwai sata sample eh sample ita kowai mutum ya ajiye kashi ka zo ka lallabo ka sace bai ganka ba baka gan shi ba ba a san ba wane ne kawai ya nemi abin shi ya rasa to wannan sata ce sample idan aka kama mutum da irin wannan sata ko a gwamnatin jama'a ko a gwamnatance aka kama mutum da irin wannan sata zai yi kaso na shekara ɗaya zuwa shekara uku kuma za a mai tara daga jika biyar zuwa jika ɗari wannan irin wannan sata kawai ka zo mutum ya ajiye kanshi ka zo ka ɗauka akwai kuma sata wadda ita kuma kalifiye ce professional wadda an tsara an yi komi misali ka yarda ka zo wata ma'aikata misali a cikin ma'aikatai ka zo kana aiki ana biyan ka kuma ka zo ka tsara sata ka yi sata a to wannan bancin da yake da suna satar ka ta yi wacce samfil saboda kai a wurin kake aiki kuma an baka yarda kake zama a wurin ko kuma a je ka sauka a wata otal ka ajiye kayanka ka wuta kan ka dawo ma'aikaci na otal ɗin ya shiga ma sata wannan sata ce ita ma ta musamman wadda ita kasan da za ka yi daga shekara biyu zuwa shekara bakwai kuma tararka daga jikka goma zuwa jikka ɗari da hamsin za a maka wani a gwamnatin ciki akwai kuma satar da ita kuma sata ce criminal irin wadda yanzu ɗan shaye-shayen wannan suke mutum ya zai sha wani abu ya ɗauki makami ya iske ka gidanka ya yi mai na son ka da wuka ko bindiga ko wani makami ya ce ka ba shi dukiyarka ko ya tare ka a moto ya nuna ma wani makami ya amshe ma dukiyarka wannan sata ce criminal kuma wa'annan 'yan shaye-shayen wannan ba abin da yake sa su irin wannan sata ya shaye-shayen ka saba yin maye ƙwalluwar ta saba he ta ji ta a wani yanayi daban kuma abin sayan wannan abin babu kuma tsada ke da kai misali kai kuma kana bukatan ka sha in ka samu mai dan a haka aba ka wuce daga hankalin kai ka dauki makami ko ka iske mutum ka tare shi ko ka iske gidan mutum ka je ka yi mai na san shi wani a kashe shi wani a ji mishi kuma da yawa yana faruwa a nan garin nawa aka shi nawa aka ji ma ciwo da kayanka halak malak mutum ya iske ka kawai ya soka ma wuka saboda kawai amshe maka yanka to kaga irin wannan sata ita in aka yi ta aƙalla ƙalla kai ma kasanta na musamman juji zai auna gani wani irin kirmi kai ya rihe ka komai mata daga cikin nau'i na sata kuma akwai iskurokeri iskurokeri irin kawai ka yarda da mutum ya yi iskuroken ka idan ka gani kamar ya maka wani misali daga cikin iskurokeri da ake kama mutum a yanzu ma akwai fidal yadda suka wani mutum ya yi amfani da sunan wani ya kira ka a salula ya nuna maka cewa shi wani mai kaya ne mai arziki ne kaza kaza yana so business da kai daga ya yi amfani da sunan wani ya ma irin wannan zabbar cikin aminci shi kenan iskurokeri ne kuma satanci haka nan daga ciki akwai irin mutum ya turo maka a salula ce maga kaya na sai ka ɗauki kuɗi ka tura mashi kana jira ya turo maka kaya idan bai turo maka ba kenan escroken ka ne idan a kama irin wannan shi ma ya yi sata kai karya wannan ka zo kama mutum karya don ka yaudare shi idan a kama ka shi ma escroken ne akwai abide confiance ka yarda da mutum ka ba shi amanna yana shiga gidanka yana shiga shagonka kuna mu'amala da shi ya ma zambacin aminci sace ma dukiyarka daga ciki akwai sata sata sun ya ciwo mutum ya sata sun yanka ya zo ya wata takarda ya yi irin sun yanka ya kai a bashi kuɗi ita ma sata ce wadda ita ma tana gadon ma da gidan kaso na me yake da suna daga shekara biyu zuwa shekara goma amma tare jika ashirin zuwa jika ɗari haka akwai shantaj shi ma sata ce mutum ya zo ya amfani da wani sirrin yanka ya ringa kiranka yana mai nasan ka in baka bani kaza ba zan maka kaza shantajin a yanzu akwai irin wanda suke irin wani abu ya samu sirrin ɗinka ko kuma yi montaj ɗin wani abu ya koma share ya ringa kiran ka ya ce maka ko ka bani kuɗi kaza ko ni kuma in watsa a rizu sosai kowa gani a sirrin ka tono kai kuma a matsayin ka na ɗan adam mai so ya kare mutuncin shi ba ka so ba a zubda mutuncin ka haka saka saddaka mishi irin wanda yana waruwa idan mutum yana da wani matsayi ana bukata ya sun yi wata takarda ya kiya yana ganin ba daidai ba ne ba sai a kiraye shi a mai shantar da wani abu wanda ya nasar nakin shi za mu tona maka asiri ko ka ba mu kuma da yawa suna cikin wannan halin a yanzu mata suke irin wannan abu ku je ku gamu da mutum ku yi shigantaka ku ki filman shi in ji ke filman shi ki zo ki ajiye kwana biyu kira shi ki ce mai ko ka ba ni kaza ko kuma in watsa to shi ma wannan yana gadarwa da mutum gidan kasu daga shekara daya zuwa shekara biyar kuma a matara tun daga jika 20 zuwa jika 100 gwalgwadon yadda zai juji ya auna hukuncin to duka wannan nau'ika ne na sada kuma duka wannan yake kashe mutuwar zuciya duk wanda yake da ilimin ya zo ya yi ma ya tsara wasu abubuwa misali don ya cuce ka kai amfani da ilimin man kaje ka nemo halakanka kai amfani da shi mana kowa na kokari ya fafuta gane nemo halakkin shi kai ka zo ka zamna baka da aiki ya zai ka rinda tunanin cutar da mutane kuma duk abin da ka dauka na mutum ka sani ka rubuta ka aji dana guda in ka dauka ga sallar ka za a biya mutum da azumin ka za a biya mutum da kyautar ka sadakar ka ta halar ka ka za a biya mutum kuma wannan dukiya da ka dauka ta mutane ta haramun ba wani abu da za ka yi na alkhairi Allah ya amsa ba masallacin da za ka gina da dukiya ta sada Allah amsa ko ka je hajji Allah amsa ba amsa ko ka ciyar da iyalinka ka zalunce su kana ciyar da su haram irin sata kuma irin shi wanda ake a biro su ma sata ce sata ce kawai haka nan ka yi ƙarar-ƙarar zero ka cika da kardu na banza kawai ka hudu kudin mutane surfaktirasiyon duk sata ce barayi ne kawai da kaya masu kyau da matsayi amma da su wanda wanda ya saci akuya a gidan kaso duk daya to musulunci yana so ya kare haƙƙin duk wanda ya mallaki dukiyar shi ta hanyar halaka yana so kare haƙƙin duk wanda ya fafatinta ya yi wahala ya nemo abin da zai ruha ma kanshi asiri Allah ya bashi to musulunci yana so kare wannan haƙƙin shi yasa ya haramta sata kuma hallo aka kawo hukunci mai tsanani aka sanya ga dukkan wanda yake sata kamar yadda na faɗi tun a baya ɓarawo ka ji kunya wallahi kama ka kama jikinka ka fita ka je ka nema kana namiji kana ka zo kana bibiyan kadangan mutane akwai rashin daraja a ce an kama ka ɗauki kayan mutane akwai rashin daraja don haka matasa ku sani cewa idan kana so rayuwarka nan da wasu shekaru lokacin da za ka fara tunanin mallakar kaza da kaza da kaza idan ya yi to wannan lokaci hankalinka gabaki ɗaya tashi yake kana ganin abokanka sun wuce ka abokaina sun yi armi abokaina sun mallaki gida abokaina suna da mota abokaina suna da kaza to wannan tunanin shi zai zo ringa ruruwa a cikin zuciyarka to kafin wannan lokaci yayi kama kanka fare faran wannan lokacin da yanzu shi sa zan gani iyaye suna matsawa akan tarbiyyarka iyaye suna matsa akan karatunka iyaye suna matsa akan wani kasuwanci da kake iyaye suna matsa akan ka kula ka mai da hankali kai kaza kai kaza kakkai wasa me yasa so ake wannan lokacin in ya zo na bukatar ka in ta yawaita ya kasance kana da abin da za ka taimaka ma kanka ka ruwa makanka asiri ko asuka lallabuwa wannan shi ne tunanin to wannan ba zai samu ba in tun yanzu ka yi fure shi idan ka zamana kai sake kai zamana kai shayi kullum kai kana fada in aka hutu kullum mutane su yi fafutuka su dawo kana zaune a je a yi wahala a je a samu intaji kana zaune wani ya je yi gini wani ya je yi leburanci wani ya je yi kaza kana zaune har ka fara kurɓa kurɓe to da ka fara shashayen wannan abin da zai ringa yawo a cikin duniyar da ka shiga sabuwa ta maye shine kawai ya zaka ka mallaki wannan abin ta ko ta hanya hanya halakce ko haramce ta ko ta hanya so kake ka mallaka tunda Allah ya sama dan adam ruhi kamar me yake suna san ya mallaki abu to wannan abin shi zai zaburo lokacin da kake cikin duniya ta mai sai ka dinga tunanin kawai dole ne nima a mallaki kaza dole ne nima a mallaki kaza amma ba kai fare fara mallaka wannan abin batun kana karami a yanzu kuma sai turo ta press baka yi koma baya to tunda baka yi koma baya in kana so ka zamna lafiya ka koma ga Allah idan ka koma ga Allah ka nutsu Allah ga zuciyarka da gaske kake ka tuba kuma ga abin da kake so ka sa a gabanka so kake karuwa ma kanka asiri ka hudda ma kanka tunanin ka je ka taba mutane Allah zai maka kiran sababi ka je ka samu halakanka Allah ta wuce mu mala yace as-sariqa sada sai ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma yace barawo namiji da barauniya mace faqta'u aydiyahuma a yanke musu hannu jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sakamako ne na abin da suka aikata kamu ne daga Allah wallahu azizun hakim Allah subhanahu wata'ala mabuwayi ne ko mai hikima ne mabuwayi ne akan kamun da zai musu ko mai hikima ne akan wannan hukuncin da ya sanya Allah shi ya halitta dan adam kayan shi jikinka shi ya halitta nashi ne komi naka na Allah ne Allah kayan Allah ne sai ce ma kakkai kaza ga abin da za ka yi sai ka ketare ka je kai abin da Allah baya so to wannan abin da kaje ka aikata wanda Allah baya so sai Allah ya ce ga hukuncinka yanzu ya kaji wani yan fafatika ɗan adam ai taka haƙƙin ɗan adam ne a yanke mashi hannu in ya sa to kai ba ɓarawo bane na ruwanka ka sha ma mutane lahiya su yanke wa ɓarawo hannu kawai in dai kai ba ɓarawo bane ba ruwanka ka bari a yanke wa ɓarawo hannu in kuma kai ma cikin su kake shi yasa kake babu daga kakka je ka taba a yanke ma hannu ka je kai ta yi wata ran ta jiyo kanka duk da kaje na faɗa me yasa za a yanke wa mutum hannu me yasa za a kashe mutum ya kashe mutum sai dai in kai ma kana da ruhin ka je ka aikata wannan abu in dai baka da ba ruwan ka to ina ruwan tun da kai ba aikin ka bane ni na ka ciki an yanke wa ɓarawo hannu mana me matsala wace ka taɓa kayan ka ne ka ce ka nema mana ibn shihab yake cewa nakrullahi fil qat'i min sarqati amwalin nas yace kamu na Allah shine a yanke mishi hannu saboda ya saci kayan mutane yace wallahu azizun Allah mabwayi ne fil tiqamihi min sariq saboda kamun da yima barawo hakimun fi ma aujabahu min qat'i yadihi kuma Allah mai hikima ne akan wannan hukunci da ya sanya na a yanke mishi hannu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci lokacin da zai yi zina baya yin ta alhali yana mummuni a'a sai an zare mu imani daga zuciyar shi tukana sai aikata wannan abu so da ba halin mummuni bane ya aikata zina Allah subhanahu wataala saboda munin ta ce ka kusance ta ma wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yace kada kusanci zina kusantar da matar kai duk wata alaƙa da wata mata in dai ba alaƙa ba ce ta aure ba ta kaba cikin kada-kada alaƙar ka da mace wadda ba muharramarka ba ita ce idan ba ta da aure da niyyar zumma kana da niyya ka aure da ita kada ya ka halatta maka duk wata alaƙa haramun ce saboda hanya ce aka kama ta aji a saba ma Allah sai kuma yake cewa wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min kuma barawo ba zai sata ba a lokacin da zai sata yana mu'mini haba mala ai ka san zuciya ta keke shi idan ta ga kayan mutane tana karkarwa ta dauka zuciya ta mutu babu abun ma kuka ne wannan abun ma kuka ne yanzu ka je gidan kaso zai ga yara ƙanana ta irin wannan ɗabi'a yaro ya tashi tun yanzu ya fara kuma an kai shi gidan kaso ya gamu da manyan gangu da manyan strategy wanda sun iya strategy kala-kala da sata kuma sun saba da gidan kaso wallahi da yawa idan sun mutu ma karkarwa suke su su koma saboda sun saba da zama a ci gani suke da wasu ta hajjaɗi a ci akan a wajen to iri-irin wa'annan gangamin wanda has ya kai horon da ake musu bai ma musu tasiri aka ɗauki wanda yau ya hara aka shi aka sasa a ciki inda ba wanda Allah ya ceta ba wallahi a lokacin nan zai yi da gogewa idan ya hutu an shiga uku an shiga uku zakka same shi jibi-jibi ya koma hallau haka za a yi ta yi za a yi ta fama da shi ka ga adabin mutane shi yasa wasu da suka yi strategy a unguwanninsu suka yi kirayen wani ɗan group insu na mi na fafutuka a kan duk wanda zai shigo unguwa ya musata a kan a yi alert a kan a yi ƙoƙarin ka ɗauki kuma a hakan suna ta kamawa idan kowace unguwa ta yi ƙoƙarin irin wannan kowa a sattar insu sun yi kirayen l group ta kawai in aka ji motsin wani wanda ba da shi ba a sanar a yi kuka a sanar a ɗauki mataki an ga mutum yana kewe-kewe ba a san shi ba kawai an gan shi yi nan yi nan yana kallon ya kamata yan tarbilan shi wani lahiya ya aka yi shi yasa ko a doka ta gwamnati a wani abu da ake kama mutum a kan shi wanda suke cewa ba gaban dashi tana mu taɓa jin shi ba wannan doka ce ba gaban dashi kawai a ganka a unguwa baka aikin wari baka aikin baki baka da inda za ka zamana kawai ka zo kawai a ganka a wuri kawai a zama kuma ba a san gaba a je a dawo kanana gobe kanana baka aikin baki baka aikin wari kuma baka da inda kake kwana to shi suke cewa ba ka banda shi idan aka kawo mutum aka kai shi sai an rige shi akalla kai wata uku a gidan kaso zuwa shidda kuma in ta kama a yi tara a yi tara to wanda bai aikin mawa ya zai biya ta sai da gwamnati ta biya to irin wannan hanya ce ta samu a yi maganin irin wannan abu yanzu kwanan nan a nan kanya aka iske wani har gidan shi wani abokin kawai wasu ake a ɗauki motar shi so ake a sa mai sata yana kokowa yana kokowa har suka saka mashi wuka Allah ya taimake shi dai bata bata halaka shi to kaji ba gani wani abu ne wannan kaga yanzu irin wannan anguwa da aka san cewa akwai irin wannan matsale kamata ku yi kiran wani group na ku tsakanin domin maganin irin wannan mutane kun gan su ga kilkice bisu da aiki ya shaye shaye na unguwa kaza sun zo na unguwa kaza sun zo suna taruwa kai sai ku yi kira a zo a kwashe su a tafi da su eh mana me kuke jira me amfanin su ba sallah ba suke ba azumi ba suke ba taimaka ma iyayensu ba suke ba abin da suke kau a zamne suke kau fada ce a sha shayi a yi bushe-bushen taba a sha kwaya wannan yan matan su zo wanda su ma sun lalace wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo aikin kenan ko ba su da aikin komi to da mi za su ci da mi za su sha da mi za su sai kayan da za su sa da mi za su sai kwaya da za su sha babu dole su dira gidajen ku sai su musa ta mana kun gansu kuma ku kyale su ba a zama da irin wa'annan lafiya ma ba yanku bane ba yankunku bane ba kannanku bane ba a zama da su kawai anguwa suke zuwa tana wurin mutum ɗaya ne suke zuwa anguwa in uwayen sun mai magana sai magana in bisa mai magana ba duka ku kira zuwa kwashe su ya mana ku zo ku dinga zama da criminal suna hallaka mutane dole a ɗauki mataki ka a bari irin wannan abin suna ku bari haka nan kawai a raha kuna wahala kuna samu abin da za ku sa a bakinku wani shi kuma tunanin shi ya za a yi ya ji maka ya hallaka ka mutum ya zo ya sa maka irin wannan ya ji maka ma ya masakantar da kai damuwa ce mana jikin naka da kake kokari ka je ka yi wahalar ka je ka samu abin da za ka ci ya zo ya ji maka ya hallaka ka kenan a rinka ɗaukan mataki a barbari duniya wannan ba irin wannan bace wani a ce wani zumunta wani yan uwa wani waye a'a kawai mutum in bai da amfani kawai ai maganin shi kurum wannan shine kawai solution kada ku ji wani yauni ko wani abu kawai ku yi kira a zo a tsaye su a huta sun amfani wallahi yace walakin na tawbatu ma'ruda duk mai irin wannan hali kuma akwai tuba ka tuba zuwa ga Allah ka fasa ba abu ne mai kyau ba haka yake cewa wa na aisha radiyallahu anha qalat aisha ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta yadu sarik fi rubu'i dinar fasaidan manzo sallallahu alaihi wasallam yana yanke hannun barawo akan rubu'i dinar rubu'in dinari zuwa abin da ya sama wa fi riwayatin a wata riwaya kuma tace la taqta yadu sarik manzo sallallahu alaihi wasallam yace la la tuqta yadu sarik fi ma duna thamnil mujrim mujrim ya ce ba a yanke hannun barawo abinda bai kai ba kudin almajinu me almajinu wa ma samun almajinu aka tambi aisha ta ce shi ne rubu dinari ɗaya cikin kudin na dinari shi kuma dinari a wancan lokaci ne suke wannan yanshi a wannan zamanin rubu dinar to nau za a lissawa shi kudin dai ba wani diya ba ne ba ba su kai jika goma ma inda ya sata ce wannan abin ma da kuke gani wannan dokar ta Allah a duniyar musulunci waɗanda aka musu wannan haddin ba su wuce iliga ba ba su mutane biya ba ne ba ba kawai haka mutane zaka ba ganin musulunci zaka isko ba mutane da hannu a yanki a ce wannan ya sata wannan ya sata a wanda ake wanda ake ma wannan haddin ba su wuce iliga ba in kaɗan ne saboda ne duk wanda ya san ya rasa hannun shi na kama shi wallahi ya ji ne ba ya zo sata aka yanke hannun dama ya sake aka yanke hannun hagu to da ni zai dauka ba shi kenan huta ba shi kenan kun huta da bala'i yanzu yanzu yanzu wannan masu wannan sata har ma a je da makami a soke mutum daga an kama shi a yanke hannun ko da kaso za a kai shi ya je kaso ya jiya ba a da hannu a yanke in ya fito ma nan da shekara goma sha in ya fito hannu in ya sake ku yanke guda in ya so bugan shi bakin stop yana rawa yana bara ha eh shi ne eh mana yawwa daga an ganka an sani ko kashe mutane da ake yi ko kashe mutane da ake yi na banza doyi wani zai gani akan gardama kawai wai an ɗauki wuka an soke mutum wani akan balo an ɗauki mutum wai akan balo balo ta turai wa an soke mutu a wani waye ce zai kashe kanshi su kan balo to yin irin wannan ya ka rasa wani irin hukunci za ka rasu kamar mutum a mai domi rai ka hukunta shi to ya riga ya mutu ma ya zaka yi ya kace kan shi wai saboda wannan abu ta fi wuce ce ba kawai wani abu dan a wani bulu kawai ana bubbuga kawai a ji a sa a raga a yi shi ne mito an ci wani an ci wani to shi ne mai an ci su mine ne to babu fa'ida wallahi babu fa'ida kawai rudu ne na nasaru sun rasa abin warin ciki so suke su ji daɗi a ransu lafi anterior wannan ita ce babu a zuciyarsu sun tara duke sun tara kudin amma ne su ji wai zuciyarsu tana musu daɗi su ji kawai suna jin daɗin ransu babu wani kunci babu wani ƙarni shi ne aka rasa aka ce guda a yi kirayen kayan wasannin wannan a zo a yi ihu hankalinka ya koma kan balon ya kasance kullum tunanin kan balon ba harkar rayuwar duniya ba inda harkar rayuwar duniya ce in suka zamana ba wani kayan wasanni a cikin kunci suke ka annama ya sa'adu fi sama cin kunci suke rayuwa amma mu muna da askar muna da sallah muna da qur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam idan abubuwa suka cakule ya ce ma bilal ta damu sallah arihina bilal biha ya bilal ta damu sallah daga mun gaba da ubangiji mun sadu da ubangijinmu mun kai kukan magana ta kare sai ka ji nutsuwa hankalin ka komo jikinka mu muna da abin da zai kwanta mu da hankali muna da alqur'ani muna da askar muna subhanallah muna da astaghfirullah muna yin nutsuwa na ta sauko mana muka komi ba komi bane ba muna da alkur'ani yau da gobe ana karanta mana ana fasara mana ka ajiye hankalinka inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana arzuta mutum lokacin da ya ga dama zakarin da karanta kisoshi wasu sun shiga cikin bala'i wanda ya hina ka wanda kake ciki in rashin lafiya ce kake zakarin da kissa ta annabi ayyub ya shiga cikin tsanani dukiya ya tara iya ya tara al'umma suna kewaye da shi lokaci guda iyan suka mutu duka kowa a gari ya guje shi rishin lahiya ta lullube shi dukiyar ta kare ba mai zama da shi he bayan gari ma ya koma ya zauna zan karanta wannan kissa an baka labari ranar wata rana sai gashi bawan Allah nan Allah subhanahu wataala na ce mai urkud bi rijlika hada mughtasalun baridun wa sharab gashi ruwa nan kurum dauki ka sha dauki kai wanka magana ta kare yana sha yana wanka ya wanke ya warke tas ya tashi ya ci gaba da al'amuran shi kuma Allah ya ce wa habna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna muka bashi dukiya muka bashi iyalan muka ƙara mai sama da wanda yake da ada to kana karanta irin wannan hekaji nutsuwa cewa ashe duk abin da nake ciki in Allah ya ga dama lokaci kumfe kunni Allah ya kawo mana sauki kenan mu muna da abin da zai kwanta mana da hankali su basu da shi za ka rige suna wannan karyar wasannin wannan ana tabba zuba kuɗi na bala'i ka gani ɗan balo guda an saye shi miliyan rakan kuɗi ka ringa mamaki ana cinikin ɗan balo ana jawo miliyan ɗari miliyan hamsin kuma tatta ero wanda a kuɗinmu sun kai wajen miliyar talatin mutum ɗaya kuma a duk shekara akwai kuɗi na musamman miliyar rika su ma ana bashi haba malam banza-banza ake haka nema ne ake a samu nutsuwa babu duk wani wasa daga suna kare ana karen film ana karen wani dukkan neman wannan abin da ake to mu muna da abin da zai mana wannan kwanci hankalin wani mu muna da yake cewa iqta'u fi rubu'i dinar wala taqta'u fi ma duna zalika abin da ya kasa da rubu'i dinar ka a yanke ma mutum hannu abin da yayi sama da shi kawai aka kawo mutum a yanke mashi hannu وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهم درهمي دكا غدا uku ne dirhami uku shine rubu dinar tunda a lokacin nan dinari guda goma sha biyu ne dirhami dirhami goma sha biyu abu hurairu yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la'ana allah sariq allah tsine ma barawo yasruqul bayda fatuqta yadahu wa yasruqu al-habal fatuqta yadahu yace me ake da barawo yace zai zo ya saci wani abin da bai kai ka ba albaida suna ne bidul hadid wani abu ne bai kai ka ba na ƙarfi wanda suke sawa a jikin dabbobinsu da kuma irin igiyar da ake sawa a ɗarmi dabbobi ka ji ka saci wannan a zo a kama hannun ka aiki yace me ake da barawo babu takaici abinda bai kai kaba irin wannan haka aisha take cewa qalat kanat makhzumiya tasta'iru almata wa tajhatuhu akwai wata mace da aka yi makazumiya ita zuwa take wurin ki ta lallabe ki ta ce ki ara min kayan ki sai ki ara mata daga kin ara mata sai ta mai ta kai daki ta koyi ina kayan na ta ce a ni biki bani ba ai ta gardama da ita ta amshi na wannan ta amshi na wannan ta amshi na wannan ranar sai asirin ta yi tuni sai a kama ta dama akwai koke da yawa a kanta mine ne sata ce kin arka mutum kuma daga bakin zokin ce ba haka ba yauwa a kama ta sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a yanke hannunta barauniya ce sallallahu alaihi wasallam shine hukuncin Allah ya ce aje a yanke hannunta barauniya ce to ita kuma ilbabin gida ce gidansu babban gida ne irin wannan sar tana da yan uwa yawa sai ake ganin kamar irin su a ce kamar irin wannan famikin a ce an yanke musu hannu a shi a ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ita abarta aka iske usama aka ce usama bin zaid ka je ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka mai magana ka ce da Allah ka yanke mata usama sai ta shetai ya gaya ma annab sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ceto muka zo na makazumiya ga abin da ta yi kuma ka ce a yanke mata hannu muna so ita ka a cire mata hannu mike ne yake so a yi a cire ma wani hannu ita yar babban gida ce ka a cire mata hannu mine ne rashin adalci kuma shi ake neman annabi mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya usama ya ce ya kai usama ya ce la'ara ka tashfa fi haddi min hududillah ya ce ban taba tsammanin ba za ka zo ka ringa neman ceto a haddi daga cikin haddodi na Allah annabi sallallahu alaihi sai tashi sai hawo bari. a hudu ba zai su je na wa'azi ya zo ya kamata mutane su shiga taitayen su ba haka ake ba mazu sallallahu alaihi sai ce inna ma ahlaka man kana qablakum abin da ya hallaka wa'anda suka gabace ku annahum kanu idza sarqa fihi sharif taraku sun kasance idan wani mai daraja ya sata ne su bar shi wa idza sarqa fihi da'if qata'uhu idan kuma mai rauni talaka wanda ba kowa ba yayi sata shi kuma sai a zo a yanke mishi hannu sai annabi ce wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina ke hannun shi annabi daga yawon rantso magana ta gari da Allah ke ya ce lau anna fatimata binta muhammad sarakat laqata'tu yadaha ya ce ko fatima iya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi tsada ya ce wallahi da na cire hannunta fatima annabi ta bid'atun minni ita wani shari ne na jikina wani bangare na jiki annabi sallallahu alaihi wasallam din yadda yake san fatima yace wallahi ko ita ta yace yana cire hannunta kaza adalci ina ga yanzu farti kawai za ku gaba a dan fartin namu zamu zamu zamuri bumari dan fartin mu wannan ya raramo rigima kaza ka je ka ga wani wanda ya san wani a wane ne a bar shi a saboda kai to mun bar shi haka aka ta yi kuma in ba allah ya taimake mu ba wannan firatakin ba hasa tafi kawai mutum ga shi nan girme man ɓarawo ne ya yi sada an kama wane da wane shi kuma an kyale shi ka rasa shi ne shi ya ne aka yi haka shi wane ne a shi wane ne shi dan wane ne ko shi yana da matsayi kaza to kaga abin da ya hallaka wani suka gabace mu wannan abin shi ne kuma shi muka koma muke aikatawa sai ke cewa faƙata yadda makazumiya wala cire mata hannu haka sallallahu alaihi wasallam ta aji a cire mata hannu cire hannu a shari'ar musulunci ana duba wasu abubuwa kamar haka na farko shi da inda ɗan adam yake din da adam yake yana da musulunci ya sanya ya sanya ma kowane dan adam wata hanya da zai bi ya mallaki abin da yake bukata na rayuwar shi wannan hanya ta kasance hanya ce ta aiki idan kuma bai da aiki ya kasance akwai wani tsari da aka yi a ƙasa wanda zai iya maganin irin wannan matsaloli yanzu ka ga misali shumash iya daga cikin abin da ake hama da shi shumash shumash kama a turanci ana dasawa shumash ko kuma ce shomar masu diplom a turanci sai masu diplom ne idan suka yi yawa kaji an ce akwai shumar a ƙasa amma wanda su bisa da diplom ɗin komi su bisa ma cikin lissayi su wannan kusan delanta aka ɗauke su ba kasuwa ba kake ko bakar diplom ɗin komi bakar takardar komi wanda za a yi ɗaukan ka aiki kuma baka kasuwa kuma baka wani aiki to kai wannan kai bangaren ka daban kai baka cikin shumai ba kai ba dalilin za a saka cikin shumai to idan a ƙasa akwai irin wannan matsala ana bukata ga hukuma ta yi tunani ta yi nazarin yadda za ta yi maganin wannan ta hanyar amma jama'a kirayen aikin da za su yi domin a rage wannan matsala idan wannan ya gagara ya kasance akwai wani abu da ake ɗauka na musamman domin ciyar da wasu wanda ya kasance suna cikin tsananin wahala aka lura cewa busu da ci busu da sha kuma ba wanda zai basu to ana iya yin tsari na musamman da a ringa ciyar da su wannan a tsari irin na musulunci yadda dai za a yi maganin matsala ta tsakanin al'umma shi yasa aka shar'anta a ringa taimakon juna ban ni da wani yana da ya taimaka mani in ci abinci ni kuma idan na tashi neman wannan ya tsaya a kan bukata ta kadai kada ya wuce wannan so da musulunci biyar da roƙo ba ya kasance kai kullum bara kake yanzu wannan masu bara da suke yawo sun mera ka sana'a musulunci ya haramta wani abin kada ba musulunci ba ne daga sun wuce abin da suke bukata abin da suke ci saura wuta ce balbal suke ci ba musulunci ba ne shi yasa malamai suke ba da fatawai a wasa ba su ko sun wasa saboda wannan samun da suke wani lokaci shi ke an kurajen suna fi ni na taɓa ganin wani yana bara yana ta furtabu duk dare a kojan wani mai nama da yake zuwa ya zamana lattijin a yanka mai naman shi yana ci yana telefon telefonin da yake zancen motocin shi ne da suke mai shigila kuma gobe da sai ya fito ya dinga ciyar sarrafa fi sabi lillahi wala ni na ga wannan mutum an ce motoci gari a ƙauyuka suna yawo ana ɗaukan kaya wannan kaso wannan kaso kuma ya shigo gari kuma ya rinka zuwa na caka bashi saraka fi sabili da an yi kuma wani shi kuma tsohon mota ya gani a titi a yadi ya ɗauki kuɗi ya ringa ɓoyewa a ciki din ya je ya bara ya je canza a bashi takardu jika biyar jika goma jika biyu sai kulle cikin leda ya je tura cikin wani lungu a cikin mota wannan 'yan gwangwanin da suke kwasan tsayin karamuna suna taya da su fatan yawo ta bara aka zo aka ɗauki mota aka nasa cikin telam aka taide ta ya zo ɗora hannu aka yana rusa kuka mi aka yake cewa motan nan tana ina da kyar ya bayani a estimation ɗin kuɗin muliyika ne shekara da shekaru yana tara kuɗi ba a san wannan zaman da yake a gidan mota a shi tara ne yake ya hudda kuɗi na musamman ya ce duk wanda ya bi wannan motar ya tseda ta aka bincike kayan ya ce ya ɗauka duka yaunan 'yan dakon da za su sauke kayan kuma wata wanda ya hudu kuɗin ga fasantashin shi talmanki ya tara kuɗi a ciki to kaga wannan dabbara musulunci bai da ita to musulunci ya tsara duka wannan don na biyu an shar'anta wannan haddi da aka sa a musulunci ba don wani abu don a kare dukiyoyin waɗanda suke neman kudinsu ta hanyar halaka biyuwa mutane su yi wahala kuma a bar wasu su ringa zuwa suna azabtar da su suna sa mutane suna rayuwa cikin rashin tabbas ta ranka ko dukiyarka hakanan musulunci bai yanke hannu sai in kima abin ta kai kima abinda bai kai kawo ba a yanke hannu a kan shi hakanan ana duba yanayin yadda mutum ya ɗauki kuɗin yanzu misali kuɗi ne a titi a yadi ko kuma ta dukiya ce kaya da a titi ba ka damu da ita ba idan mutum ya zo ɗauka ko da a ce shi ya ɗauka da niyyar sata idan an kama shi ba mai hukuncin kai tsaye a yanke hannun shi saboda ba kamata tanadi da tattalin tare wannan dukiya ba ko da a ce aji ta ne kuma tsuntuwa ce dama ita bata ciki bata cikin sata haka nan daga ciki abinda suke sawa a yanke hannu sai idan gari a wadace ake bakin gulgudu umar bin khattab a lokacin shi aka yi wata shekara mai suna amur rimat amur rimat shekara ta iska abin da sa aka sama shekara amur rimat iska take daukan mutane saboda yunwa gari babu abinci ƙauyuka babu abinci shekara guda aka yi tun kurba a ruwa ba ka tana a ce an shekara damuna ta zo ba a ruwa ba ba a yi noma ba babu hatsi babu dawa kai 'yan ƙauyukan nan da suke kewaye ana sun bar mu zauna lahiya su rayuwa suke da dawa da hatsi da wake suke ci kullum ita ce shi ne abincinsu kuma shi ne sana'arsu duk shekara shi za su yi kuma shi za su tanada kuma shi za su ci kuma shi za su sai da su yi bukatu to ba a yi ruwa ba ba a yi noma ba mutuwa suna kallon mu za su mutu gari za su su to duk ƙauyukan da suka kewan madina gabaki ɗaya suka faso garin madina suka shi ana estiman mutanen da suke garin madina mutum dubu saba'in kuma ba abinci abincin garin madina ya ƙare a baitul mali babu abinci kamar ovn ta ƙasa abincin ya ƙare an ɗauka an raba shi kan shi umar bin khattab wani wataran dan ke cikin shi ke zamna ba komi ruwa yake samu da dan mai mai bai zai kurba ya sha ruwa cikin ya kuka ya ce ma ya ce ma cikin kwantar da hankalinka ba abin da zan sama sai talakawa na sun koshi ya lalace ya rame ya sauya ya shiga wani irin yanayi idan aka yanka dabba da aka yanka dabbobi haka su ne ake ta yanka su ma sun ka kare idan aka yanka sai aka waro wani abu mai daɗi aka mashi taki wannan abin da wa'annan yara na suka ba su kyauta wani ya za ku kamun abu mai misali a kamun an da wani bangare mai daɗi na cikin gaba ya za ku kamun abu mai daɗi talaka na suna wahala to ana cikin wannan hali sai aka kama wasu faraki sun je gidan wani sun yi sata kuma ce ku sake su ce ku sake su a wannan halin da ake ciki zuciyar mutane ba irin ne bace akwai da yana iya hakuri akwai da bai iya hakuri yace dan haka sake su to ana diba irin wannan hali a gidan al'umma tana ciki sai a sai a dan dauke wani lokaci wani hadda amma haddin abinda muke so a fahimta wai ba wai ana yi bane kawai dan jin daɗi an cewa mutum a'a wallahi ana yi ne don kare haƙƙin al'umma musulunci ya zo ya kare abubuwa guda biyar zuwa shidda musulunci ya zo ya kare mana addinin musulunci ya zo ya kare rayuwanmu musulunci ya zo ya kare dukiyanmu musulunci ya zo ya kare nasabanmu musulunci ya zo ya kare haƙƙinmu a ƙwallonmu hankalinmu haka musulunci ya zo ya kare mutuncinmu wani abubuwa guda shidda su ne muhimman abubuwa da musulunci zo ya kare shi yasa musulunci biyar da ba a yi ridda kuma yake kira a shiga addini musulunci biyar da ba a kashe mutum an kashe mutum yace shi ma wanda ya kashe a kashe shi musulunci biyar da ba a sha kwaya a sha giya yace wanda ya sha ami haddi musulunci biyar da ba a yi zina saboda a kare nasaba ta mutane wanda ya yi in bai da armi a mai gurana in yana ya taba armi a jehe shi musulunci ya zo kare dukiya shi yasa ya ce wanda ya sata a yanke mashi hannu musulunci ya zo kare mutunci shi yasa ya ce wanda ya kazafi amin bulala ta mana wannan shi ne sharatun musulunci allah shiryar da da mu baki ɗaya wannan da suke ɗauke-ɗauke suke shaye-shaye tabbas iyayen suna cikin wani irin yanayi ba sa jin daɗi su ga ɗansa yana irin wannan abu su taya wannan yara da addu'a kuma su ringa tunanin yadda za su yi maganin wa'annan yara magani ta wata hanya magani ta sauya musu wuri ta sakai su wani wuri inda za su iya yin karatu akwai wurare daban-daban da ake iya irin wannan yanzu akwai wanda zaka samu wurin kwana ne na musamman aka ware na ɗaukan yaunin irin wannan yara sun kama hanyar lalacewa wani wuri na adano ba irin kaso bane wuri ne na tarbiyya wani ka ɗauke shi kai shi wurin wani wanda zai iya koya mai wata sana'a duka wannan dubara ce ta a yi maganin waɗannan yara da suke zama suke wannan ɗauke-ɗauke Allah shiryan baki ɗaya nan za mu dakata insha Allah ta'ala sai mu karanta hadisi na ƙarshe ya yi muri shi ne na abdurrahman bin jarir yake cewa sa'alna fudala bin ubay an ta'aliki yadu sarik bi unqihi amina sunna akwai wanda suke idan an yanke ma mutum hannun shi kuma sai aka hannun sai a dora a wuyan shi shi ne ke tambaya shin wannan sunna ne ya ce kala mutu ya rasu da sallar da sadikin fakata a yadda an kama masu sallar da sallar wani farawo sai yanke hannun shi kun ma'amara biha fa ulle ka tafi unki sannan sai ce a rataye wannan hannun a wuyan shi amma hadisin bai inganta ba hadisi ne da ifi kala ulama la tanfa usari tawbatuhu illa an yurad ya rudda masu haka ɓarawo tubar shi ba za ta yi amfani ba sai in ya mayar da abin da ya sata ko ya je ya nemi ya ya wurin wanda ya masa da fa'in kane mufilisan ya ce ta hallala mai sahibin ma idan ya kasance bai da abin da zai maida to wannan kuma sai mai miyahiya wajen mai dukiya in ya yi mashi kenan amma in bai ya yi mashi ba ya sani cewa a kiyama ya biya shi da ibada shi wannan shi ne ka'ida Allah ruha mana asiri ya raba mu da irin wannan hali abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh